sallama wa ana ha'idun alhali ina cikin jinin haira
da sana ibrahim bin musa ala akhbar na aisha bin yusufa anna bin jurayjin akhbarahum qal ibnu jirajin yace akhbarani hisham bin urwata shamun urwata ya bani labari an urwata ya karbo daga mahaifinsa urwatu ibn zubairi annahu su'ila cewa urwatu an tambaye shi na atakhadumu nil ha'idu mai tambayar yace matata an tana cikin jinin haira ta iya min hidima aw tadnu min nil mar'atu wa hiya junubun koko tambayar cewa akai daidai ne mace ta zo kusa da ni alhali tana cikin janaba fa qala urwatu sai urwatu ibn zubairi yace kullu zalika alayya hayyunun ni dan mace tana cikin jinin haira ta zo kusa da ni ta min hidima ko dan mace tana cikin janaba ta zo kusa da ni duk wannan abu ne da nake ganin mai sauki ne ba wani tsanantawa a kai wa kullu zalika tahdumuni mace da wadda take cikin jinin haira da wadda take cikin janaba duk sa iya min hidima wa laysa dan ala matata tana cikin jinin jan- jana'a tana cikin jinin haira ko matata tana da janaba ta zo ta min hidima ba laifi bane Hmm. wa laysa ala ahadin fi zalika ba'sun ba za a ce dan mutum matarsa ta zo kusa da shi ko ta yi masa hidima alhali tana cikin jinin haira ko tana cikin janaba ya yi laifi ba ba za a ce ya yi laifi ba akhbaratni aisha Urwatu bin Zubair ya ce Aisha ta bani labari أنها كانت ترجل ترجل يعني على رسول الله صلى الله عليه cewa ta وسلم kasance tana taje kan manzo sallallahu alaihi wasallama wato a wata ruwayar ana kana tura junu rasulallahi Mm.
amma a ru- wato a ruwayar abu, abu zarrin kenan da abu lokaci da asili da ibnu asakir نعم amma ruwayar waninsu shine kana tura junu ya anira asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama مم. وهي هائر alhali tana cikin jinin haira ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan مجاور في المسجد yana litikafi ba a masallaci يدني لها sai رأسه miƙo mata kansa shi yana daga cikin masallaci ita tana daga cikin rumfarta وهي في alhali tana هجرتها cikin rumfarta ta فترجله taje masa kan nasa وهي هائر alhali tana cikin jinin haira مم.
to باب قراءة الرجل في في حجر امرأته وهي هائر babu ba laifi cewa mutum ya karatu ya alhali ya ɗora kansa ko ya jingina da cinyar matarsa gashi ko tana cikin jinin haira amma shi ya karanta qur'ani مم. وكان أبو وائل يرسل خادمه A, abu wa'il ya kasance yana aiken baiwarsa mai masa hidima وهي هائر alhali tana cikin jinin haira إلى أبي رزين zuwa abu razini فتأتيه ka بالمصحف karɓo masa aran ƙur'ani a wajen abu ruzainin ɗin فتمسكه ka riƙe بعلاقته ƙur'anin amma ta maratai wannan ne hujjar wanda suka ce ashe mace tana cikin jinin haira ba laifi ta ɗauki ƙur'ani amma in yana cikin rufinsa to حدثنا أبو نعيم مم.
الفضل بن دكين مم.
سمع زهيرا عن منصور بن صفية mm, أن أمه حدثته cewa mahaifiyarsa ita ce wato safiyatu Na'am.
shi sunan mahaifiyarsa
أن النبي صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallama كان يتكئ في حجري ya kasance kan kishin gida a kan cinyar aisha وأنا alhali حائض aisha tana cikin jinin haira ثم يقرأ Sai da ya karanta القرآن Qur'ani a wannan halin مم.
to sai sai mu tashi babu man Na'am.
kan man nifasa haira نعم alhamdulillah Allah ya ƙara lafiya بسم الله الرحمن الرحيم
باب من سمى النفاس حيضا babu wanda ya kira jinin haira a ko ya kira jinin biki ya kira shi haira مم.
cewa akan saki jinin haira a kan jinin biki wato ta jawuza dangane da cewa sun yi kama da juna suna fitowa ne daga gaban mata to
حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت a ummu salama Allah ya kara yadda gare ta tace
بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم murdi'atun wa a ina halin kwance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ina kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi khamisatin a cikin wani tufafi izhirtu sai jinin haira ya zo mu
fansalaltu sai na zare jikina fa akhadtu siyaba na hairati je na ɗauki tufafin da nake sawa wakacin da nake cikin jinin haira
qala wato anan akwai ruwaya cewa fa a hastu siya bahirati da kasarar ha'i wanda nawawi yake cewa wannan ruwayar ita ce ingantacciya ita tafi shuhura na'am Ahem, akwai kuma ruwaya hairati yadda ka faɗa wanda ƙurɗubi wato abul abbasul ƙurɗubi mai sharhin muslim ya rinjayar da wannan ruwaya Na'am.
kuma dai duk ruwayan guda biyu sun zo na'am to na'am qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana fisti a nufisti jini ne ya zo miki jinin haila ne ya zo miki akwai ruwayar a nufisti din amma akwai ruwayar a nufisti to qultu na ce na'am kwarai jinin haila ne ya zo min manzo fada'ani Allah ya ce in dawo inda nake fastaja'tu ma'ahu na kwanta fi tare da hamilati shi a wannan shimfida na kwanta wato a shi tare da manzo Allah a wannan shimfida na'am babul mubasharatil ha'idi babin cewa ya halatta namiji ya sadu da mace wadda take cikin jinin haira ba tare da ya kusace ta ba a ce dai zarar a su kwanta tare wannan ba laifi a ciki
حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت aisha allah ya kara yadda a gare ta ta ce كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد na kasance na kan yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya ɗaya كلانا جنوب alhali kowanne a cikinmu yana cikin janaba
وكان يأمرني فأعتذر manzo allah ya kasance yakan umarce ni in ɗaura zani na فيباشرني ya sadu da jikina وأنا حائض alhali ina cikin jinin haira
وكان يخرج رأسه إلي manzo Allah ya kasance yakan fito da kansa ya zuwa gare ni yana cikin masallaci ya turo min kansa alhali ni ina cikin rumfata وهو معتكف yana cikin laitikafi in فأغسله wanke masa kan nasa وأنا حائض alhali ina cikin jinin haira ashe ya halatta mace idan tana cikin jinin haira ta wanke jikin mijinta wannan cewa tana cikin jinin haira bai haramta mata cewa ta wanke jikin mijinta ba Mm.
haka nan kuma ya halatta wanda yake cikin laitikafi ya wanke jikinsa kenan domin a manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin laitikafi amma tare da yana cikin laitikafin yake ba da kansa a wanke masa to حدثنا إسماعيل بن خليل wato wannan hadisin ya kunshi ruwaya tabi'i daga tabi'i نعم ya kunshi ruwaya tabi'i daga tabi'i ibrahim nahi tabi'i ne ya rawaito hadisin kuma daga aswadu ne yazida shi ma wanda yake tabi'i ne kuma hadisin nan nan gaba buhari zai sake kawo shi a ƙarshen kitabun sauri Na'am.
kuma hadisin muslim ya rawaito shi haka abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah Hmm.
shi yasa hadisin nan ya zo min ruwayatin sittati Na'am.
daga ruwayar duk marwaita shida nan ni masu littattafan nan guda shida sun ruwaito hadisin nan buhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah
حدثنا إسماعيل بن خليل Mm, قال أخبرنا علي بن مسحر mm, قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني mm.
عن عبد الرحمن بن الأسود مم.
عن أبيه مم.
عن عائشة قالت ya karbo daga aisha aisha Allah ya kara yadda a gare ta tace كانت إهدانا إذا كانت حائضا ɗayan mu mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta mun kasance ɗaya ɗaya daga cikin mu in jinin haira ya zo mata فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن Allah يباشرها sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya sadu da ita wato zarar haɗa jiki نعم أمرها sai أن تنتظر umarce في ta cewa محلها ta ɗaura zani a cikin wakacin zubar jinin hairarta fara jinin hairar نعم ثم يباشرها sannan ya sadu da jikinta قالت aisha ta ce وأيكم يملك إربه amma kar ku ji a ce manzon Allah ya aikata haka ku ce ku za ku ringa aikatawa domin a cikin ku wa yake da ikon mallakar bukatarsa kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yamliku rubuta mallakar karbawa bukatarsa Hmm.
a ku idan haka din zai bayu zuwa a yi banna Hmm.
a ce an yi jima'i da wata tana cikin jinin haira wanda yake haka haramun ne to kakkui ya zara saduwa da cikin nata ma kenan sai ya zama kakkui ya zama kenan min babu saddi zari'a na daga babun toshe kafa abu ko da halin ne amma zama zai iya sadawa ga haramun sai a ce to gwamma a bashi Na'am.
don kada a- a sadu ga aikata abin da yake haramun din
tabahu khalidun Mm, haridu ya ruwaito wannan hadisin wa jarirun da jarero an shaybani dukkanin su ruwaito daga abi isaka shaibani Na.
shi kuma daga abdurrahmani wato a, duk hadisin nan neman ruwaitansa guda shida ya haƙi zuwa aisha duk mutanen kofa ne duk mutanen kofa ne kuma ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i Eh, tabi'i ya karɓo hadisin daga tabi'i daga tabi'i abu isaka shaibani din nan tabi'i ne yau fati jira ta 149 ko 141 ya karɓo hadisin daga abdulrahman ibn aswad wanda shi ma tabi'i ne Eh, shi yau fati jira ta 99 ya karɓa daga mahaifinsa shine aswad ibn yazida almajirin aisha shi yasa tabi'ai uku sun jera a wannan hadisin irin hakuwar haka shi ke sawa a ce wajen wasu malaman da yawa hadisi mursali ba hujja ba ne dan ba lalle dan hadisi ya kai ga tabi'i a ce to lalle shi kuma daga sahabi ya karba ba Na'am.
ta yi shi ma ya karba ne daga tabi'i ta yi shi ba wannan tabi'in ya karba ne daga wajen tabi'in da yasa akwai hadisin da za a samu tabi'ai biyar tabi'ai shida sun jeru shi yasa idan da an tabbatar tabi'in nan ya karba wajen sahabi ai da kowa sai ya karbi mursali Na'am.
tunda dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adalai ne Eh, amma tabi'ai su ba su sami wannan matsayin ba sun samu matsayin da suka samu amma ba su samu matsayin a ce dukkanin su adalai ba ne Na'am.
wanda su samu haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin nan dai wato muslim da abu dawud da ibnu majah duk sun rawaito shi ya sa masu littattafan shida wato na nasa'i da tirmidhi su ne ba su ruwaito shi ba نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول Mm, na ji maimuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه idan yana nufin ya sadu da wata mace daga cikin matansa أمرها idan tana cikin jinin haira sai kan umarce ta فاتزرت ta daura zani وهي حائض alhali tana cikin jinin haira ya sadu da ita haka ya kwanta tare da ita
باب ترك الحائر الصوم wato hadisin nan muslim da abu dawud da sun ruwaito shi haka nan ibnu maja sai dai shi abu dawud ya ruwaito shi ne a kitabun nikahi to Mm.
babu tarkil ha'ir sauma نعم babin cewa mace wadda take cikin jinin haira kar ta ce za ta yi azumi mace tana cikin jinin haira to ta bar azumi
حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن ايار بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال ya kaba daga abin sayyid al-hudari abu sayyid